بسم الله الرحمن الرحيم وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك ولا تبغ الفساد في الأرض إن الله لا يحب المفسدين
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين فابتغ فيما آتيك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك ولا تبغي الفساد في الأرض إن الله لا يحب المفسدين malamai sai suka ci gaba da yi wa ƙaruna wa'azi kuma haka ya kamata malamai kada su ji tsoron yi wa mutum wa'azi don mai kuɗi ne shi kada malamai su ji tsoron yi wa mutum wa'azi don basarake ne shi sai dai in sun yi wa'azin za a kashe su to wannan an ba su zaɓi ko su yi wa'azin a kashe su yi shahada ko kuma su yi shiru su zaɓi raunin imani manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu bi yadihi fa in lam yastadhif bi lisanihi fa in lam yastadhif bi qalbihi fa dhalika dhafu al-iman duk wanda ya ga mummunan abu ana yi to ya hana da hannunsa in yana da iko in bai da ikon hanawa da hannu ya hana da bakinsa wato matsayin da muke ciki kenan mu da ake mu malamai mu ba hukuma bane iyakan mu faɗi mai kyau mu faɗi mummuna kuma jawo hankali don aikata mai kyau in ji Allah mu tsoratar don kada aikata mai muni in ji Allah to wannan shine matsayin malamai idan kuma mutum ba zai iya faɗi baɗin ma in ya faɗi akwai wani abin da yake tsammani na alheri a wurin mutanen ba za su ba shi ba ko ga abin da yake tsoro a wurinsu za su yi masa to nan kuma sai ya ƙi abin da zuci ba zai faɗa ba kenan in ya kai ga kisa kuma a ra'ayin Ahmadu ibn Hanbal ya faɗa in yaso a kashe shi a ra'ayin Imam Shafi'i ya yi tawili domin kada a bari a kakkashe malamai a samu wata gwamnati mai muni mai kashe malamai ba ta son gaskiya ba ta son a faɗi gaskiya ta kashe malamai wata rana a samu gwamnatin kirki tana neman malamai babu an riga an kashe su to saboda haka Imam Shafi'i shi tawili yace a yi kamar zamani mai muni da ya faru a zamaninsu aka samu wata gwamnati ta mutazilanci wai in ka ce Allah yana magana ka zan mushiriki Allah ya yi magana Allah mutum ne baka ji an ce ubangiji laisa kamar li shay'un ba to ya zamu yi da qur'ani qur'ani halitta ne halitta ne halitta ne to sai wannan bala'i ya shiga gwamnati ta shigo ciki tana danne mutane dole sai ka ce alqur'ani halitta ne to malamai sai suka fito fili suka ce alkur'ani maganan Allah ne sifan Allah ne ba halitta ba ne to duk wanda ya faɗa sai a hukunta shi sai a hukunta shi sai suka ce ibnu du'ad shi babban malami mai ba da fatawa wa gwamnatin mummunar gwamnati din ya ce in ba kira manyan malamai an horar da su ba sauran mutane ba su yadda ba sai a kira imamu shafi a fada aka ce yaya maganan kakan alkur'ani sai ya kau da kai maka alkur'ani halitta ne ko maganan Allah ne sai ya kau da kai sai aka taɓo shi da kai ake oh da ni ake ai halitta ne ai halitta ne halitta ne da ni ake ai halitta ne halitta ne sai aka sallame shi sai ibnu du'ad yace ranka ya dade yana nuna kansa ne fa yace da shi ake ai halitta ne ai halitta ne yace bari ai za a sa kirawo shi wata aka sa taro a fara aka sa kiransa aka tambaye shi alqur'ani maganan Allah ne ko halittan Allah ne sai ya kauda kai wai bai ji ba ana tambayan ka alqur'ani maganan Allah ne ko halittan Allah ne wai bai ji ba sai aka ta ce oh da ni ake eh, halitta ne a ba da kai ake ba qur'ani da qur'ani ake ho qur'ani ai da qur'ani da at-taura da injila da zabura waɗannan duk halitta ne ai halitta ne sai aka sallame shi da ya tafi da waziri ya ce ya tsunsa fa ya nuna to shi imam ahmad in an kira shi a mudun hanbal a ce alkur'ani halitta ne ko maganan Allah ne ce maganan Allah ne a yi masa duka a fada bulala gashi malami wanda ba ka masa in wunci a duniya ma a lokacin ba laifi a mudun ya haddace hadisi tsakanin sahihi da hasani da ba'ifi har ma mawzu ya haddace hadisi ya kai miliyan guda ai masa bulala ce mushiriki mushiriki Allah ne zai magana Allah mutum ne yace to ni dai a kawo mini duk qur'ani a karanta min inda Allah ce khalaqal qur'ana sai in yadda الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان خلق السماوات خلق الشمس والقمر والنجوم أكاو من خلق القرآن بك جيو بني أي مسا دوكا أمي دشي كركو أي هر أتكين كركو يموت يبعد وسيا يتي karfin da aka ɗaure a kafata a sami a sani duk da shi a cikin kabari in je ba da hujja da shi to a ka'idar shi imam shafi ya ce in an samu mummunan gwamnati mai kashe mutane akan gaskiya to ai tawili har Allah har Allah ya kauda ita ai gaskiya idan malamai sun ba da kansu in aka kashe su ran da aka samu gwamnatin kirki mai neman malamai an riga an kashe su ya aka iya Ahmadu Muhammad ce a kashe malamin mana ai kashe shi din ma ya zama tarihi a kashe shi kashe shi din ma tarihi ne an kashe shi akan gaskiya ne to malaman suna wa'azi wa karuna suna ce wabtagi fi ma ateka Allahu ad-dara al-akhirata wa la tansa nasibaka min ad-dunya ka nemi ad-dara al-akhirata lahira fi ma ateka Allahu a cikin wannan dukiya da Allah ya baka wala tansa nasibaka min ad-dunya ko ba a ce kamance rabonka na duniya cin abinci mai daɗi wurin kwanciya mai kyau gida mai kyau abin hawa mai kyau mace mai kyau duk ba hana maka yin wannan ba amma kada ka mance gabatar da abin da Allah ya baka wanda zai amfani ka lahira to wannan malamai suna yi wa karuna wa'azi suna yi mana dukkanmu ne wa'azi duk abin da Allah ya baka in Allah ya baka ilimi to ka rika yin amfani da shi duniya da lahira ya amfane ka a lahira ya fi kamar yadda lahira ta fi duniya in Allah ya baka mulki ka tsaya mulkin ne ya amfane ka duniya ya amfane ka lahira kada ya tsaya iyakan duniya kawai wabtaghi ma atika Allahu ad-dar al-akhirata a cikin abin da Allah ya baka nemi ad-dar al-akhirata gidan lahira da shi wala tansa nasibaka min ad-dunya kuma kada ka mance rabon da Allah ya baka na jin daɗi na duniya don Allah ya ce قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة tambayi mutane wane ne yace muku wa yace musu an haramta abubuwan jin daɗi ko ko abubuwan ado na duniya wa yace Allah dai bai haramta ba ka gaya musu qul hiya lillazina amanu fil hayatid dunya ai ba kawo kayan jin daɗi ba a duniya sai saboda muminai wanda ba muminai ba suna ci a kwatami ne idan an kawo an yi wa baƙi manyan baƙi sun zo an dafa musu abinci da nama da komai mutane sun ci sun ƙoshi masu bara sun ci sun ƙoshi masu nema ina da aiki sun ci sun ƙoshi masu nema abinci sun ci sun ƙoshi mina za a kai sauran juji to in an zuba juji su karnuka su aladu nan suke ci ko to duk kafin jin daɗinsa an ci an zubar ne a juji yake ci ruwan da yake sha kwatami ne yake sha abincin da yake ci na duniya an zubar a juji ne kai ma haka din ne saboda haka ne kake gani shi ko ba yanka ba zai ci ko alade aka bai zai ci kai ma haka ne to saboda haka kai walillahi izzatu wa lirasuli wal mu'min kai babban mutum ne kai musulmi daga girman Allah sai girman manzon Allah sai girman ka saboda haka lamarinka wajen security ka da abincinka da abin shanka da wurin zamanka da abokan hulɗanka duka a lissafe suke don kai babban mutum ne kamar yadda kasan lokacin da mutum ba a zaɓe shi ya zama gwamna ba mutum ne kamar kowa zai je inda ya ga dama ya tu- amma da ran da ya an naɗa shi gwamna to ba inda zai je sai security sun yarda ko ba abincin da zai ci sai- sai likitansa ya yarda ba mutane zai hulɗa da su sai ki- sai security sun yarda to saboda haka shi musulmi babban mutum ne daga girman Allah sai girmansa sai girman annabi sallallahu alaihi wasallam saboda haka lamarinsa ba kamar na mutane bane komi nasa a cikin haddi yake yinsa tilka hududullahi fala ta'tuduha abincinsa sai wanda security suka nuna likitoci suka nuna annabi Muhammadu kenan abin shansa sai sai abin da likitoci suka nuna kenan annabi Muhammadu kenan sallallahu alaihi wasallam abokan hulɗansa mata ne maza ne sai waɗanda annabi ya nuna saboda haka shi nasu sha'ani daban ne wabtagi fi ma ataka Allahu dar al-akhirata wala tansa nasibaka min ad-dunya wata rana sahabbai sun yi taro a Usman bin Mas'uni ya kira taro a gidansa da ya kira taron wasu sahabbai a gidansa sai ce ku je ku tabbaya mana matan manzon Allah sha'anin lahiran nan fa kullum muna ji ana karantawa sha'anin lahiran nan fa kullum muna ji ana karantawa kar mu sake a je a tambayi matan manzon Allah yaya ibadarsa take ne a gida aka tambayi na na Aisha tace khuluquhul Qur'an halinsa alqur'ani ne inda alqur'ani ce ba kyau ba kyau inda alqur'ani ce da kyau da kyau inda alqur'ani ce ayi ayi halinsa kenan to yaya sallolinsa da daddare eh yakan yi raka'a goma sha uku da daddare yakan yi bacci yakan je wajen iyali yakan ci abinci yakan sha ruwa aka dawo aka gaya musu ita a wannan shi annabi ba da laifi ba shi ba da zunubi wanda za a tambaye shi a lahira kamar mu ai wannan yayi mana kaɗan kowa mu yi alkawari ba za mu ƙara kwana da mata ba kwana sallah mu yi alkawari za mu dinga yin azumi kullum mu yi alkawari ah, kullum jihadi mu yi alkawari kai mu yi waɗansu suka ce mu ma za mu yanke ma zakarin mu gaba ɗaya don ba sai da shi ma a tuna matan ta aka yi wannan shawara aka gama kasan annabi yana magana da Allah to da aka gama wannan shawara sai annabi ya ɗauko mayafi ya zo maza ya hau minbari ya ce fa ba da aqwamin yatanazzahuna an shay'in kuntu fa'ilahu fa inni la'alamuhum billahi wa at- wa atqahum lahu wa inni uftiru wa asu wa wa- wa- wa asumu wa aqumu ana wa anamu wa aqumu وأ- وأتزوج بالنساء ومن رجو عن سنتي فليس مني أو كما قال ابن هذا معناه ya hau mimbar ya hudu ba ce me ya samu su mutane ne suke kyamar abubuwan da nake yi wallahi na fi kowa sanin Allah kuma na fi kowa tsoron Allah amma duk da haka wata ran zan yi azumi wata ran zan sha ruwa wani lokaci ina sallah wani lokaci ina bacci kuma ina auren matana to duk wanda ya ce wannan irin sunnan ta ba ta yi masa ba to ba ruwana da shi annabi sallallahu alaihi sallama wani lokaci za a yi kwanaki a gidan abinci baya isa amma bai damuwa to yi ji tausayin matan ya shigo ce yaya an kawo abinci a yi har yanzu to a yi ta zama a yi sake shigowa ba abin da ya canja babu to gida ya rude wani lokaci aka yi samu haka din shi bai damu ba ce kar ku biye mini fa ni ina wurin Allah ne ina cin abinci a wurin Allah ina sharwa kar ku kar ku biye mini to saboda tausayin matan to sai da damuwa ta yi yawa sai ya dawo ya sake ce har yanzu sai suka ce ai sai na Usman ya, ya shigo gidan nan ya ga halin gidan ba yadda yake ce ya- yaya ne ne sai muka ce masa rabon mu da abinci muka gaya masa ya je yana kuka ya koma maza maza sai ya dauko gari ya dauko mai yace maza maza ai masa ya koma kenan sai ya je ya dauko dabi yace masa yau za a yi masa ta zama abinci maza a je a dau ga dabino ga kaza ga kaza a soma da annabi ya shigo aka gaya masa haka aka yi sai annabi ya daga hannu ce Allah daga yau na yarda da Usmanu Allah kai ma ka yarda da shi ma darra Usmanu ma fa'ala ba da yomi to amma shi a nasa bai damu ba to yana yin wannan ne don ya jarraba mutane sallallahu alaihi wasallam wani lokaci kuma wato kayan adonsa sai an ra- sai an sai da raƙumi goma sha takwas kan abiya kayan adonsa sai an sai da raƙumi sha takwas kamun a biya abin da ke jikinsa na ado sallallahu alaihi wasallam tsumma ne dai ba ya sawa amma riga irin ta mutane ah, mayafi irin na mutane wasu wani lokaci kan sa mai tsada din sallallahu alaihi wasallam to kuma yakan yakan sha kayan zaki yakan ci kayan daɗi ah, bai taɓa haramtawa kansa wani abu don abin yana daɗi ko yana da zaki ba sallallahu alaihi wasallam don saboda ai koyi da shi alaihi salatu wasalam wala tansa nasibaka min ad-dunya ka nemi lahira da abin da Allah ya baka ko sarauta ne ko kuɗi ne ko ilimi ne ko ƙarfi ne ko hikima ce ko wani aiki ko wata dabara to ka nemi lahira da shi kar ka tsaya ya amfani ka daga duniya kada in ka haka baka da hankali wala tansa nasibaka min ad-dunya kuma kada ka mance rabanka na duniya na cin abinci mai kyau shan shan abin abin sha mai daɗi yin gida mai kyau yin gado mai kyau auren mace mai kyau duk ba hana maka ba amma a cikin haddodin da Allah ya aje kada ya ketare wala tansa nasibaka min dunya wabtahi bi atika Allah ad-dar al-akhirata wala tansa nasibaka min dunya wa ahsin kama ahsana Allah ilayka ka kyauta wa bayin Allah yadda Allah ya kyauta maka wannan wa ahsin kama ahsana Allah ilayka shi ya kawo babin jihadi dan adam in ya samu tauhidi to maza maza yi sallah in yayi sallah maza maza yi zakka in yayi zakka maza maza in watan azumi yayi yayi azumi idan yana dama ya maza maza yi jihaji ya gyara mutanen gidansa yadda Allah ya kyautata masa ya bashi tauhidi ya bashi sallah ya bashi zakka ya bashi azumi ya bashi ya bashi haji to mutan gidansa ma ya koya musu samu wannan abin da Allah ya bashi sannan ya fita makwabta sannan ya fita duk mutumin da yake da ikon yi masa jawabi to wannan shine jihadi babban jihadi jihadun nafsi wato ka yaƙi zuciyarka kamar da kanka mutumin kirki bawan Allah sannan ka yaƙi mutanen gidanka da wannan magana in abin ya wuce magana ya kai da kuɗi ka ba da kuɗi in ya kai da hali ka ba da hali in taimakon ƙarfi ka ba da wato jihadi da da makami ƙaramin jihadi ne sai mutanen da ake ake kiransu zuwa ga addini in sun ki sai a ce kun ki to gwamnatin musulunci sai ta ce to tun da kun ki ku zo mu rubuta yarjejeniyar zaman lafiya ku yi naku mu yi namu bakin mu in sun zo za su kwana wajen ku kwana uku ba damuwa naku za su kwana wajen mu kwana uku ba damuwa mu yi harkar mu ta ƙasa amma kuna addinin ku muna yin namu zaman lafiya mu yarda da juna kar ku taimaki waɗansu yaƙe mu don addinin mu ba ɗaya ba kar mu taimaki waɗansu yaƙe ku don addinin mu ba ɗaya mu ɗaura amana to sai a zauna lafiya hakan nan haka muke so a yi a Najeriya a zauna lafiya a yadda da juna kowa yana yin nasa to amma daga sun ce wai ai ba wannan ba kuma nakun sai mun hana muku yarjejeniyar me kuma nakun sai mun hana muku to in an zo kan wannan sai Allah ce fala takhshawni nas takhshawni kada ku ji tsoron kowa sai ni to nan ne za a zare takobi ko bindiga ko wani abu shine na ƙarshe shine karamin jihadi wala tansa nasibaka min dunya wa ahsin kama ahsana Allah ilayka wala tabghi al-fasada fil ardi ka kyautawa bayin Allah yadda Allah ya kyauta maka in Allah ya kyauta maka ya baka sarauta to ka kyauta bayin Allah kai musu adalci in Allah ya kyauta maka ya baka dukiya ka kyauta bayan Allah ka rika taimakon su in Allah ya kyauta maka ya baka ilimi ka kyauta bayan Allah ka rika taimaka musu ilimi in wani abu ka iya na alheri ka koya musu wabtali wa atika Allah dar lakata wala tansa nasibaka min dunya wa ahsin kama ahsana Allah ilayka wala tabghi al-fasada fil ardi kada Allah ya baka wani alheri alherin ya zama maka mabudin ɓanna a bayan ƙasa kace tunda muna da iko ba wanda ya isa yi mana kaza kaza din ko alheri ne na Allah to in kai haka to ka kawo banna bayan ƙasa kenan tunda muna da kuɗi abinda muke so shi za a yi ba mu yadda a yi kaza ba kaza din kuma alheri ne to ka zama na'il lil khairi mu'tadin asimin mai yawan hana alheri kenan mai shijigi cikin ikon Allah to Allah baya son wannan dama a can baya yace abinda yake hada shi fada da sufir auna wajahadu biha wastaiqanatha anfusuhum zulman wa uluwan sun san gaskiya a cikin zuciyarsu amma suka yi musu gaskiyan nan saboda zalunci da girman kai to duk mai yin haka ya zama azzalumi Allah ya bashi mulki ya ce zai hana abin kirki don yana da iko Allah ya bashi kuɗi ya zama azzalumi don girman kai zai hana abin kirki don bai dace da zuciyarsa ba to zai gamu da Allah wannan shi yake kawo fada tsakanin mutane da mutane shi ke kawo fada tsakanin Allah da bayinsa in an nuna girman kai an nuna banna a bayan kasa wala turjil fasada fil ardi inna Allah sani Allah la yuhibbul mufsidina Allah baya son masu barna in Allah ya ce Allah ya ce baya son masu barna manansa zai musu azaba aqidar ash'ariyanci suna tawili da yuhibbu inna Allah la yuhibbul mufsidina ko inna Allah yuhibbul muhsinina to akan yi tawilin wannan in an ce Allah yana kin abu to farkon wannan sifa ta koru ga Allah amma ta ya halatta ga Allah to ash'ariya sai su ɗauki na ƙarshen in an ce Allah yana son abu to sai a ce sifan soyayya na farko bai dacewa da Allah amma na ƙarshen yana dacewa da Allah misali in in mutum yana son abu sai hankalinsa ya tashi dole sai ya samu abin nan da yake so tukun hankalinsa ya kwanta haka ne ko ina soyayya take zama a zuciya to in ka haka kaiwa Allah gaba kenan ka ce yana da zuciya irin tamu to menene ƙarshen soyayya ƙarshen soyayya in mutum ne kake so ƙarshen soyayya duk abin da yake so sai ka yi masa wanda ya tambaya da wanda bai tambaya ba duk abin da baya so ba za ka yi masa ba wanda ya ce baya so da wanda ba so inda ka san baya so shine ƙarshen soyayya to wannan ya dace da Allah in ka janci Allah yana son mutum ko yana son mutane ma'ana zai musu alheri zai kiyaye musu sharri in aka ce Allah baya son mutum la yuhibbul kafirin baya son kafirai ma'anansa da ko la yuhibbul zalimin baya son azzalimai la yuhibbul mufsida baya son masu banna ma'anansa kiyayya in kana kin mutum sai ka ji zafi baka so ka ganshi baka so ka ji sunansa baka son sha'aninsa zafin abu ya dame ka a ina wannan zafi yake faruwa a zuci to jin zafin nan ai ai ya zama bai dace da Allah ba a ce Allah yana jin haushin wani abu yana jin zafin wani abu bai dace da Allah ba wanda ba ka so ta me za ka yi masa duk abin da yake so ba za ka yi masa ba duk abin da baya so sai ka yi masa shine ƙarshen wanda ba ka so ko to wanne ya dace da Allah saboda haka masu tafsir ce in an ce la yuhibbu sai ce zai zai hukuma in an ce yuhibbu zai ba da aljanna wala tabdil fasad inna Allah la yuhibbu al-mufsidin Allah baya so masu banna qala inna ma utitu ala ilmin indi awalam ya'lam anna Allah qad ahlaka min qablihi القرون من هو أشد منه قوة من هو أشد منه قوة وأكثر جمعا ولا يسأل عن ذنوبهم المجرمون قال إنما أوتيته على علم عندي أولم يعلم أن الله قد هلك من قبله من القرون من هو أشد منه قوة وأكثر جمعا ولا يسأل عن ذنوبهم المجرمون kaji shi da aka yi masa wa'azi aka tuna masa ni'imomin da Allah ya yi masa an riga an gaya maka dai wato makullan makullan akwatunansa da kantunansa da sitos nasa sai katti ne suke ɗauka ko kattin raƙuma ko kattin mutane tanu'u bil quwwati bil uswati ulil quwwati to da aka gaya masa wannan maimakon ya faɗi abin da bawan Allah ya faɗa haza min fadli rabbi li yabnu wani a ashkuru a makfur kamar yadda Sulaimanu yace shi ba haka yace ba yace inna ma udidu ala ilmin indi wannan dukiya abin da yasa aka bani wannan dukiya saboda wani abin da na sani ne yasa aka bani dukiyar to malamai suka yi ta fassaran wannan menene wani ilimin da ya sani din aka ce yana da wani ilimin kimiyya abinda yake mai da bakin karfe ya zama zinariya wannan kenan wai suka ce a'a abinda yake wai ya fi kowa iya ilimin saye da sayarwa wani kuma ce a'a abin da yake faɗa wai Allah ya san shi mai ƙarfin taurari ne shi yasa ya cancanci wannan ya bashi abin to duk dai bai mai da abujan mai shi ba Allah da ya faɗi yadda Suleiman ya faɗa wannan abu da ya farala ce ta Allah ha za min falli rabbi li wani Allah ya mini wannan farala ne don ya jarrabe ni li yablu ne a ashkuru a makfur zai jarrabe ni ya duba ya nuna mutane shin zan gode masa akan wannan falala ko ko zan butulce shi bai faɗi haka ba to muna nan dai muna karatun mulki mai amfani duniya da lahira da ilimi mai amfani duniya da lahira da mulkin da yake da amfani a duniya kadai da mulkin da bai da amfani a duniya bai da amfani a lahira da ilimin da yake da amfani a duniya kadai da ilimin da bai da amfani duniya da lahira duk dai muna tafi muna karantawa gashi yanzu mun iso wannan ya yi mukabala da wancan ga abin da Suleimanu bawan Allah ya faɗi ga wannan shi ko ƙarunu abin da ya faɗi utitu wala ilmin indi ubangiji ce ah ni ne za a nuna mini wai wani ya yi dukiya saboda abin da ya sani ko ko saboda ilimin da yake da shi a walam ya laman Allah kada halaka min qabli min alquruni shi bai san Allah ya halakar da wasu mutane adawa da su su adawa kamun shi ƙaruna ba ai ko fir'aunan kwanan nan ya fi shi balle su adawa da suka wuce alam awalam ya alamanna Allah bai san Allah kad ahlaka min qabli min al-quhuri Allah ya halakar da mutane irin wanda suka fi shi man wa ashaddu minhu quwwatan wanda suka fi shi karfi wa aktaru jam'an suka fi shi tara dukiya wala yus'alu an zunubihimul mujrimun sun riga sun halaka an halakar da su wala yus'alul mujrimuna wala yus'al zunubihimul mujrimun ba a tambayan masu laifi laifinsu me yasa ba a tambayan su yu'raful mujrimuna bisimehum wa yukhadhu bin nawasi wal aqdam ai mugu da ganinsa da ganin abin da yake ciki ba sai ka tambaya ba wai ba gaskiya an kawo barawo a ɗauri a gaban alkali ai magana ta ƙare an kawo mutum a ɗauri gaban alkali yau zai samu gaskiya to wala yus'alu an zunubihim almujrim almujrimuna yurafuna bi simihim da ganin miyagu zaka gane su da fiskar su yawma tasaddujuhum wa tasadduju
فخرج على قومه في زينته قال الذين يريدون الحياة الدنيا يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون قال الذين يريدون الحياة الدنيا يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون إنه لذو حظ عظيم فخرج على قومه في زينته قال الذين يريدون الحياة الدنيا يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون إنه لذو حظ عظيم وترى قارون يا فتكليسا ديما أتكين أدو samarin da samari ya musu ado iri ɗaya dawakinsu da sirar don su ya musu iri ado iri ɗaya alfadarai ya musu ado iri ɗaya ya fita kilisa mutane sai kallo suke ya laita lana misla ma utiya garo kai ina ma mu mu samu irin wannan abu wanda wanda wanda aka ba karo din nan suna tsammanin abin kirki ne suna suna gurin su zama kaman karunu innahu shi karunun nan la zuhazin azin kai su karunu da babban rabo ake a'a dan adam dan adam mutum daya ya zama shi kadai ne da wannan ina ma mu ma mun samu irin wannan ba san dawar garin ba وقال الذين أوتوا العلم ويلكم ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا ولا يلقاها إلا الصابرون يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون إنه لذو هز عظيم وقال الذين أوتوا العلم ويلكم ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا ولا يلقاها إلا الصابرون duk mutumin da zai ga wani abin duniya na mulki ko na dukiya ya manci abin da Allah ya bashi na imani da aljannar da aka yi tattali wa bawan Allah mutumin kirki a lahira ya manci wannan yana burin wannan abin da ya gani to ya rena abin da Allah ya girmama ya kuma girma abin da Allah ya rena Allah ya ce duniya ba ta kai ma fuffuken sauro ba da ta kai fuffuken sauro ba za a ba kafurai ruwan sha ba to don bai damu da ita ba ne to da haka ne tunda Allah ya baka imani alhamdulillah ya baka kana sallah biyar alhamdulillah ya baka kana zakka ko ko baka zakka amma kana ciyarwa gurgudun ikonka kana yin azumi ko baka samu yin haji ba saboda rashin hanya ko rashin kuɗi niyyatul mu'mini khairun min amali kana da niyya niyyar mu'mini ta yi abin da mu'mini ya aikata domin mu'mini ya aikata mai wani riya ta shiga amma in niyya ce ibada ce khalisa wanda ta fi aiki to kaga wannan ya bi duk abin da Allah ya ba wani mutum wanda ba a bashi imani ba ba ba shi dama ya sallah biyar ba ba ba shi dama ya fidda zakkan abin da yake hannunsa ba ba ba shi dama ya ciyar da mutane ba in ka ji ya kashe kuɗi to wani wurin wani abu ne wanda zai taimaki duniyarsa ko duniyar ƴan uwansa na duniya amma ba ruwansa lahi abin nan da waɗannan suke sha'awarsa allazina utul ilma amma wanda Allah ya ba su ilimi na gaskiya ilimin da yake da amfani duniya da lahira kenan ba ilimin ilimin karuna mai amfani duniya kadai ba suka ce wailakum kai kai kai wannan irin abu wa yake gurin irin wannan abin da wanda bai san lahira ba ba ku ji ya bata da annabin Allah annabi Musa ba duk abin da Allah ya bashi tunda ya bata da annabi Musa ai dan wuta ne wa yake sha'awar abin da Allah ya ba dan wuta wailakum muna ba ku tsoro kaitonku da sha'awar abun ɗan wuta sawabun lahi larin da Allah zai baiwa mumini wanda yake tare da annabi Musa khairun shi ya fi mana mana amila salihan larin da Allah zai baiwa wanda ya yi imani ya aikata kyakkyawan aiki ya fi abin da Allah ya ba karunan nan da bai da imani mai batawa da annabi Musa alaihi salam wala yulqaha illa sabinun saura samun ladan lahira sai ka yi haƙuri ka yi aiki sai ka yi haƙuri ka nisanci mummunan abu sai ka yi haƙuri kuma ka kiyaye aikin da ka aikata wala yulqaha ba mai samun ladan lahira din nan illa sabiruna sai dai wanda suka yi haƙuri suka bauta wa Allah suka yi haƙuri suka hana kansu sabon Allah ko kuwa sabon Allah ya zo amma sun tuba suka yi haƙuri da ƙaddara Allah to wannan su ne za su samu lahira ɗin wala yulqaha illa sabirun sai masu haƙuri فخسفنا به وبداره الأرض وما كان له من فئة ينصرونه من دون الله وما كان من المنتصرين فخسفنا به وبداره الأرض وما كان له من فئة ينصرونه من دون الله وما كان من المنتصرين فخسفنا سي مكا مكا كسفي شي معنى مكا ساقسا تهدي شي فخسفنا به باشي كدايب وبداره da shi da gidansa da jama'arsa da dukiyarsa duk gaba ɗaya muka ce ƙasa ta haɗiye su ƙasa tana haɗiya da ƙasa ta kai shi har wajen kirji sai ya so ma kiran Musa Musa ina roƙon zumunta Musa ina roƙon zumunta Musa ina roƙon zumunta Musa ya riga ya fishi har ƙasa ta gama haɗiye shi sai Allah ya ce Musa ya kira ka sau da yawa ka ji tausayinsa ya kira ka sau da yawa ka ji tausayinsa ba ka ji tausayinsa ba da ni ya kira sau ɗaya ya ce ya tuba in yafe masa sau ɗaya da na masa gafara musa ka san abin da yasa yake ta kiran zumunta amma baka ji da tausayinsa ba ya ta kiran ka zumunta zumunta amma baka ji da tausayinsa ba don ba kai ne ka halicce shi ba da ni dinnan da na halicce shi ya ce ya tuba gare ni ya kira sunana da na yafe shi kaga wancan kahuri an halakar da shi da ruwa shi ko mai mulki kenan wannan ko an halakar da shi da kasa a cikin wayannan anasir guda biyu to fa ba ka min fiyatin domin ainihin dukkan mai mulki ya mallaki komi da komi ne shi yasa ake kiransa mai mulki to tun da yake haka ne waje Allah min alma'i kullu shay'in hayyin duk komi da ruwa ake yin sa saboda haka bari a harkar da shi da ruwa shi ko duk mai tinƙaho da dukiya dukiya daga ƙasa take fitowa bari a harkar da shi da dukiyar tasa ƙasar da ƙasar din aka harkar da shi da ƙasa jama'a wannan duka wa'azi mu ake wa wa'azi kada mutum ya ruɗu ya samu mulki ya ce zai dawwama shi mulkin ne kawai ya dame shi ko ku ya samu dukiya ya ce shi duniya kaɗai ta dame shi in yayi haka to yayi babban asara kamar yadda ake karantawa kullum ubangiji tabaraka ta'ala yana cewa wa nafsin wa ma sawaha fa alhamaha fujuraha wa taqwaha kad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha Allah ce ya rantse da zatinsa da kudurarsa wanda ya halicci rai na dan adam ya daidaita rai din na dan adam fa alhamaha fujuraha wa taqwaha ya cusa wa dan adam din idan mai tsoron Allah ne aka cusa masa tsoron Allah in ba mai tsoron Allah bane a cusa masa abin da yake daidai da shi na fajirci fa alhamaha fujuraha wa taqwaha fa alhamaha fujuraha wa taqwaha ka dafda man man zakkaha amma duk wanda ya gyara zuciyar tasa ya yi babban rabo wa karkaba man dassaha duk wanda ya turbuda zuciyar tasa shi ko yayi asara da me ake tsarkake zuciya Allah ya faɗa mana utul ma uhiya ilayka min alkitabi wa aqimis sala inna salata tanhi anil fahsha wal munkar wa zikrullah akbar in kana son zuciyarka ta gyaru yawanta karatun qur'ani yawanta sallah in ka hada karatun qur'ani da sallah in ka hada da yawan zikiri to maganin ya fi ci utul ma uhiya ilayka min alkitabi wa aqimis sala inna salata ita sallah ita za ta gyara zuciyarka tanhe za ta hana maka ayin fashayi abubuwan duk da ake kiran su sabo na wajen zinace zinace ko liwadi sallah mai kyau tana hanawa wal munkar da dukkan mugun abu wala zikrullah akbar wallahi in ka hada karatun qur'ani da sallah wallahi abu ya fici in ji Allah fa wala zikrullah akbar to ya komo cikin sabbi yana ce mana kadabla man tazakke wa zakar marabbi fasalle duk wanda ya gyara zuciyarsa ya gyara halinsa ya gyara maganarsa ya samu babban rabo da me ake gyaran zuciya da magana da hali da ayyuka kadabla manta zake wa zakaras marabbihi fasalle da yawan zikirin Allah da yawan sallah Qur'ani shine babban littafin mu abin imanin mu abin koyin mu abin ilimin mu to kadabla yace kadabla man zakkaha wanda ya gyara zuciyar ya tsarkake ta ruwan wanke dattin zuciya shine istighfari idan ka wanke zuciyar da istighfari ba ka son a barka a baya don dan adam kullu yana son gaba ne bayan kayi wanka kayi wanki kana so a kai ka fadan annabi sallallahu alaihi wasallam to maza sai ka kawo salatin annabi da ka kawo salatin annabi ka je fadan annabi kenan annabi kuma in an je fadarsa baya barin mutane wuri sai ya tura sai kai su fadan Allah daga nan sai la ilaha illallah kenan saboda haka ne dariƙun suka shirya da farko kai wanka kai wanki don ka samu daman shiga fadan annabi wanda bai shiga fadan annabi bai samu a wurin Allah to idan ba kai wankan zunubin ka ka wanke ba ba za a bar ka shiga fadan annabi ba yanzu mutum ya zo a samu wani babban hotel ko a Abuja ko a nan Kaduna ko a Kano babban hotel mai tsada five sita sai ka je kana ɗauke da garwan kashin nan yana ɗiga a kafaɗarka kuma kana rataye da wani tsohon nama yana wari kuma akwai jikinka akwai miyaku da mummunan tsumma ka zo ƙofar hotel ɗin ka ce ina neman ɗaki ko nawa ne zan biya za su baka ba su baka ba baka dace da wurin ba haka amma da gindin bishiya ka je ba wanda zai kore ka to hotel kenan sai sun daddale su karbi mutum balle fadan annabi ai daga mutum ya ki salatin annabi an ki shi ne ba da gangan bane in mutum bai son salatin annabi to fadar annabi ne ba ta son sa kazami ne ba ta son sa fadar inna ma yuridu Allahu yuzhiba ankum rijsa ahlal baiti wa yutahhirakum tathira ka zo da miyagun abubuwa ai fadar annabi ba za ta ba za ta ce a'a bismillah baya baya ai ba nan aka ce ka zo ba ya yi nasu budu rabbakum aka ce ba ce sallu alaihi ba tafi kai wata ibada amma salati ba kayan ka bane ya yi nasu budu rabbakum amma salati sai ya ayyuhal ladina amanu ba ya ayyuhan nasu ba salati ya ayyuhal ladina amanu sallu alaihi ba ya ayyuhan nasu ba to saboda haka in an yi salatin annabin nan an zo fadan annabi kenan to daga zuwa fadan annabi annabi sai ya dauki mutane ya kora wajen fadan Allah shine la ilaha illallah istighfari ka wanke zunubanka salatin annabi ka zan shiga fadan annabi la ilaha illallah da kai da shi duk kuna fadan Allah to shine kadaula man zakkaha ka tsarki zuciyar kenan wa kar khaba man dassaha wanda kuma ya turbude wannan zuciya yayi asara da me ake turbude ta ana turbude zuciya da ƙasa shine hululu ka zauna wa asara dariya kai ba istighfari ba salatin annabi ba la ilaha ba karatun qur'ani ba maganar samun kuɗi ka turbude ta da ƙasa kenan a turbude zuciya da fitsari masu neman mata masu liwaɗi in kai magana ma maganar matan banza in kai shiru masu kake tunani wanda ya turbuɗe zuciyarsa da fitsari akwai masu turbuɗe zuciyarsu da kashi abinci halal ne haram ne ko menene shi da abinci ya dame shi ba ruwansa da halal da haram ko da sata ko da fiske abinci dai to wanda ya turbuɗe zuciyarsa da kashi akwai mai turbuɗe zuciyarsa da jini shi ko wane ne mai zagin mutane zagin mutum duk inda ya zauna wani yake da wani mutum banza baka ji labari ya kaza ka baka ji labari man kaza kaza kaza kaza ya turbure zuciyarsa da jini wake turbure zuciyarsa wanda ya fi su shine mai turbure zuciyarsa da kwatami gaba daya kasar fitsarin kashin jinin duk suna cikin kwatami gaba daya shi gaba daya turbure zuciyar da kwatami shi da wanda zai sa duniya a gaba yace wallahi abin nan da nake nema duk abin da aka ce in yi samu walla ko me zan yi shi ranka da ko sabon ana to ba a tuba ne walla in an komai aka ce zan yi to wannan ya turbuda zuciyar da kwatami gaba daya da kasar da kashin da fitsarin da jini duk suna ciki saboda haka gyara zuciya ka dabla man zakkaha wa gar khaba man dassaha wanda ya tsare zuciya yayi babban rabo wanda kuma turbude ta lalata ta yayi asara ana shirya maka aljanna kana neman ka bata lokaci inda zaka je ka haura iyakan Allah ka je ka fada a wuta wabtahi ma ataka Allah dar al-akhirata wala tansa nasibaka min dunya wa ahsin kama ahsana Allah ilayka wala tabghi al-fasad fil ard inna Allah la yuhibbu al-mufsidin qala inna ma utitu wala ilmin indi awalam ya'lam anna Allah qad halaka min qabli min al-quruni man huwa ashaddu minhu quwwatan wa aktharu jam'a wala yus'alu an dhunubihim al-mujrimun fakazauna bihi wa bidayhi lar sai muka muka muka sa kasa ta janye shi da shi da dukiyarsa da gidansa duk gaba kida wa ma kana min fitin yansuru min dunillah ai mun san ko karuna mai jama'a ne da yawa katti su zo su taimaka masa mana ina jama'a su zo su taimaka masa mana su hana shi nitsewa ba a samu ba wa ma kana min muntasirin shi ko bai taimaki kansa ba da yake ya ce yana da ilimi وأصبح الذين تمنوا مكانه بلمس يقولون ويك أن الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر لولا أمن الله علينا لخسف بنا ويكأنه لا يفلح الكافرون أصبح الذين تمنوا مكانه بالأمس يقول ويكأن الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر لولا أمن الله علينا لخسف بنا ويكأنه لا يفلح الكافرون da ƙaruna ya nitse da shi da dukiyarsa da samarinsa da gidansa duka masu cewa suna so su zama kamar sa asuba ta wannan makana bilamsi masu neman su zama kamar sa yaya suka yi ne ya kula wai ka annan la yabsuru ashe kai mun ƙetare rijiya da baya ashe yanzu da muna domin lokacin da abin zai faru annabi Musa ce to duk wanda suke nasu su zauna wajensa wanda suke na su bar wajensa su dawo inda nake to a lokacin da suna suna kallon sa suna sha'awa din suna kallo ba su tazo sun dawo inda Musa yake ba da tare da su za a tafi to masu gurin ina ma su zama kamar saɗin ya suka yi ne sai suka wayi gari suna ta yaya wai ka anna Allah ya sudu rizqa liman yasha min ibadi wa qadir laula amanna Allah lina la kusiba bina ashe wa'azin da malamai suka yi mana gaskiya ne Allah kam duk abin da yayi daidai ne waɗansu ya ba su arziki da yawa waɗansu ya ba su arziki kima waɗansu kuma ya ba su talauci duk da cikin ikon sa yadda ya ga dama a wannan shine ainihin gaskiya wannan shine ainihin gaskiya abin da suke faɗi kenan wai ka anna Allah yabsudu rizqa liman yasha min ibadihi yakan shimfida wasu bayinsa arziki wa ya qadir wadansu kuma ya kunduta musu wai ka anna Allah yabsudu rizqa liman yasha min ibadihi laula amanna Allah alaina la fusiba bina wallahi ba don Allah yayi mana alheri ba da an fizge duk da mu da mun tafi duk da mu da su Allah yayi mana alheri wai ka annahu la yuflihul kafirun wai ka wato wailaka ilam ka sani annahu la yuflihul kafiruna to kafiruna anan mai yiwa ne tunda yayi jayayya da Musa ya zama kafiri na gaskiya din ko kuma butulci in la yuflihul kafiruna duk masu kafircewa Allah ba za su samu babban rabo a lahira ba a'a ga dafla hal mu'minuna dai innahu la yuflihul kafiruna kafirai ba sa samu babban rabo al mu'minu sune masu falahi
تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين wato wailakum sawabullahi khairul liman amana wa amila salihan wa la yulqaha illa sabirun innan wato ita gidan lahira ubangiji yace tilka darul akhiratu ita gidan lahiran nan da kuka ji muna kirarin lahira ga yadda take ga yadda gidajen suke ga yadda shimfiɗin su yake ga yadda matan suke ga yadda komi yake musamman a cikin izawaka musamman a cikin arrahman za a gaya maka yadda aljanna take kaman kai tsalle ka fada ana fa'in daɗinta duk da haka aka ce akwai ma la ainun ra'at wala uzunun wala uzunun sami'at wala khatar ala qalbi basharin qat duk abin da aka faɗan nan na aljanna ta akwai abin da ido bai taba gani ba kunne bai taba ji ba bai taba dirsowa a cikin zuciyar dan adam ba to wannan aljanna mun shirya ta ne tilkar darul akhiratu naj'aluha mun shirya ta ne mun sanya ta lillazina la yuriduna uluwan fil ardi wala fasada wato mun shirya ta ne mun yi tattalinta ga mutanen da ba sa yin girman kai ba sa nufin girman kai ba sa nufin banna ba sa nufin girman kai ba sa banna a nan sai na umar ya ce alfasadu lasna bi sababihi wal ulu fil qalbi min hushai shi banna kan ba kayan mu bane amma girma a zuci akwai kaɗan a domin annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce almu'min la yuzillu nafsahu kada mumini ya yadda wulakantar da kansa idan baka wulakantar da kansa kanka ya kai me kenan ka nuna girma mana almu'minu la yuzillu nafsahu kada mumini ya yadda wulakantar da kansa yana ce annabi na ce takabbar ma almutakabbirin fa inna takabbura ma almutakabbirin sadaqa in ka ga masu yi wa addini girman kai kai ma ka nuna musu girman kai irin na addini yi wa mai girman kai mai wa addini girman kai girman kai sadaka ne ka ba su sadaka in ka ga masu yin wa addini girman kai kai ma kai musu girman kai irin na musulmi na mumini ti alat tiyahi ti alat tiyahi fa inna ti alat tiyahi sadaka duk dai wannan kada mutu ya nuna girman kai kada mutu ya wulakantar da kansa domin ka wulakantar da kanka abinda kake da shi din ba zai daraja ba mulkin nan na bilkisu da ƙasetan nan tata da Allah da wani almajiri ya je can gida ya mata wa'azi za ta musulunta in kuma ta zo wajen Suleiman ta ga gidan zana za ta musulunta menene ta gani ta ga abin da finata to dama kowane ciwo da irin maganinsa irin waɗannan masu girman kai to sai an nuna musu girman kai irin na addini sannan ake yin maganinsu kaga Suleimanu ya nuna mata Allah ta'alu alayya wato ni muslimin kar ku nuna min girman kai ku zo mini kun sallama da suka zo ko suka ba dama abinda suke kurayi ko kirari da shi din na zinariya a kunshe to nan ya zama kwalta takawa ake a nan garin wannan kuma sha'anin Suleimanu da abubuwan da aka ambata na Suleimanu duka raddi ne domin kar mu manta mun ɗauko karatu ne tun daga tabarakal ladzi nazzala al-furqana ala abdihi liyakuna lil alamin nazira allazi lahu mulku samawati wal ardi tunda annabi shine babban bawan Allah Allah ku shike mallake da sama da ƙasa bari a nuna muku wani mutum daga cikin bayin Allah bai kai annabi ba abinda Allah yayi masa da kuke cewa mali hadha ar-rasul yakulu at-ta'ama wa yamshi fil aswaq لو رمز ملك فيكون معه نذيرا او يلقى اليه كنز او تكون له جنه ياكل منها da annabin Allah ne me yasa Allah bai bashi gonar da bata karewa ba me yasa Allah bai bashi gida mai zinariya mai ke ba to ga wanda bai kai shi ba ma gashi abin da yake yi ko bawan Allah ne ko maganan cewa ya kulu ta'ama ai wa ma arsalna qablaka min al-mursalina illa innahum la yakunu ta'aman shuna fil sawab ai annabi Musa ya je gindin bisha ce rabbi ni lima anzalta ilayya min khairin faqir annaba ba sa cin abinci ne aka ce muku ba sa jin yunwa ne to duk da wannan wancan karatu da muke maimaita muke karanta muke dauka filla filla a cikin wancan muna muna muna muna kawo labarai filla filla daga inda muka bada jumla inda qur'ani ya bada jumla yake bada filla filla tilka darul akhiratu naj'alu lil ladina la yuriduna uluwan fil ardi wala fasada wal aqibatu lil muttaqin ita gidan lahira mun shirya ta ne don mutanen da ba sa nufin girman kai wala fasadan ba sa nufin banna wal aqibatu saura karshe mai kyau lil muttaqin ya tabbata ga masu tsoron Allah saboda haka ne musulmi an musulmin da yayi mulki ma ba a taba yin mulki ina ko kafiri ko kowa وكأن الله يفسد الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر لولا أمن الله علينا لخسف بنا وكأنه لا يريد الكافرون تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين ubangiji wannan gidan lahira da na shirya ta wato na shirya ta ne don mutanen da ba ruwansu da girman kai na duniya ba ruwansu da yin ɓanna a bayan ƙasa to su ne za su samu aljanna amma idan mutum musulmi ne akwai girman kai to sai Allah ya wanke girman kai din ko a cikin ciwon ajali ko a wani lokaci ya zama ya tuba da girman kai sannan zai shiga aljanna haka kuma bannar sai dai in mutum ya tuba domin ubangiji ya ambata ya ce illal ladzina tabu min qabli an taqdiru alaihim farim annallahu ghafurur rahim idan mutum mai yin banna a bayan kasa ne to in ya tuba tun ba a kamo shi ba ba za a yi masa hukunci ba ko da mai fashi da makami ne ko wani irin mai ɓanna ne sai ya kawo kansa ya saranda gaban gwamnati ya ce abubuwa kaza kaza kaza kaza kaza ni nake yi nema na da ake yi ba a same ni ba gashi na kawo kaina kawo kaina da yako na tuba wa Allah ne ba wai na ji tsoron ku bane na zo nan gaya muku na tuba wa Allah to nan ba za masa hukunci ba kowane iri sai dai abubuwan da ya ambata masu waɗannan abubuwan in sun zo sun yi ƙara sai a kama shi ya zo ya biya kayansu wanda kayansu da da ya kakkarɓa wajen wannan ɓannan to sai dai mutum ya tuba idan mutum ya tuba Allah zai masa gafara ko mi mutum ya yi in ya tuba Allah zai masa gafara in haƙƙin jan adam ne kuma to tsakaninsa da jan adam in yayi salatin annabi da yawa to za a ɗebi ladan salati a biya domin salatin annabi sallallahu alaihi wasallama shi ba a ɗaukansa a cikin tara da ake wa mutum akwai abubuwan da mutum ya yi su iya wasu abubuwa sai ladan sai ya kone amma ban da salatin annabi ba ya konewa saboda haka ai salatin annabi da yawa don a samu a biya waɗanda suke binka bashi a lahira na ɓannan da kai musu wal aqibatu karshe mai kyau ya tabbata lil muttaqina ga masu tsoron Allah tunda ake mulki baya hana mutum shiga aljanna samun mulki a duniya a bai hana mutum shiga aljanna ba in ka samu mulkin ka tsaya kana yin adalci kana bauta wa Allah kana yin adalci wa bayin Allah in ka je lahira ko rana ba za ka gani ba sab'atu yuzilluhumullahu ta ta zillil arshi yawma la zilla illa zilluhu din nan akwai al-amirul adil sarki mai adalci musulmi ko a filin kiyama ba za a ce ba za a ce zai zauna a rana ba to kaga in ka zama basarake musulmi kana adalci kana bauta Allah kana abin kirki to in ka mutu ta zarce kenan wizara aita samma ra'aita na ima mulkan kabira ka zarce kenan cikin mulki babban mulki ba irin dan kankanin mulki wanda zaka tsufa ka rasa abin da ake yi ba wal aqibatu lil muttaqin karshe mai kyau ya tabbata masu tsoron Allah ko suna da mulki ko ba su da mulki tsoron Allah ne ko suna da kuɗi ko ba su da kuɗi tsoron Allah ne ko suna da ilimi ko ba su da ilimi tsoron Allah ne masu tsoron Allah su ne waɗanda suke yin abubuwan da Allah ya ce a yi su bar abubuwan da Allah ya ce a bari a cikin hujja na wajen malamai in su ba malamu ne
bayan gaisuwa tare da fatan alheri malam ni dai mace ce muna zaune a daji kuma jin daɗin karatunka domin ina fahimtar abubuwan da kuke koya mana sai dai ba ni da ilimi ban iya ko sallah ban iya babballe sauran ibada na ce mijina ya koya min amma ya ce a'a ni lura da dabbobi su shine abin da za a tambaye ni a lahira ko ban yi karatun ba ba komai ina fata shehu zai mana bayani idan kin zo sai da mai ko sai da nono a gari ki nemi wata malama ko wani malami ya karantar da ke amma kar ki karatu wajen masu zagin waliyai wannan bala'i ne
zuwa ga shai bayan gaisuwa tare da fatan alheri Allah ya ƙara maka lafiya da karama Allah ya ƙara maka ɗaukaka bayan haka ko da ke mai wannan takarda rubuto da zafi kwarai sai zai gyara ce muna roƙo shehu ya roƙan mana masu gidan rediyo don Allah ruwa annabi su daina yanke mana karatunmu kuma su daina yin abin da zai bata mana rai lokacin da kike karatu sukan kara wani rediyo da karatu a ciki yana dagula mana lissafi ka roƙan mana su su daina yi mana haka ai sun ji
shugabanmu mai girma shi da Usman Bauchi bayan gaisuwa da girmamawa shin gaskiya ne akar maka Allahu mani ba na dasa bane don wai su ce wai mani ba na dasa bane har suna misali wai an gan shi a rigar manzon Allah yana sallah sai aka kankare kawai menene gaskiyar wannan magana eh to mani dai shi abin da aka ajiye a ka'ida daga cibiyar mutum abin da ya yi ƙasa duk abin da ya fito a cikinsa sai a ɗauke shi na jasa daga cibiyar mutum abin da ya sama duk abin da ya fito ta hanyar amai ba a ɗaukansa na jasa to sai a duba mani ta ina yake ta sama da cibiya yake fitowa ko ta ƙasa da cibiya idan an ce an gani a rigar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam manzon Allah da jininsa da bawalinsa da komai nasa wa in mun samu haɗiya muke yi na kama haka ne na kama haka ne?
ba haka bane a karɓar gallawa
amma annabi baya kin hannu da mutumin da ya rubuta bismillahir rahmanir rahim domin shi ya kawo bismillahir rahmanir rahim din bismillahir rahmanir rahim kowa ya la ya rubuta bismillahir rahmanir duk wanda ya soki layar ya soki addini domin bismillahir rahmanir rahim daga a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim wannan wannan laya ba ni na ba ni na haramta ba ba ni na haratta ba sahabbai suka rubuta wa ƴaƴansu la in sun koya musu addu'a ba su iya ba sai su rubuta su rataya musu a wuya musamman Abdullahi bin Umar don kun zo kun ce guru ba kyau shirka ne laya ba kyau shirka ne tuwo ma shirka ne kenan ruwa ma shirka ne guru inda da bismillahir rahmanir akai duk wanda yace shirka ne ya fada cikin shirka la inda bismillahir rahmanir aka rubuta duk wanda yace shirka ne ya fada shirka amma waɗansu abubuwa na mutan da ko hauren wani abu ko kafin wani abu ko wani abu mushen wani abu su yi laya da shi to shine aka hana amma ba musulmin da zai hana bismillahir rahmanir rahim ko alaya ko guru in ya hana to shi ya fada cikin eh, wanda ya bo- wanda ya bata sunan Allah akan kallahu ni ce a ina da janaba sai na waye gari maimakon in yi wanka sai kuma al'ada ya rumin to idan na ƙare Idan- al'adan nan yaya zan yi idan mace tana da janaba a jikinta ta je za ta yi wankan janaba kenan sai ga haila to shikenan sai ta yi wanka don ta ji daɗin jikinta amma ba wankan janaba ba ne sai ta yi hailata ta gama in ta hailata ta gama turan da za ta yi wanka sai ta yi niyan janaba da haila gaba ɗaya ta yi musu wanka ɗaya kamar yadda mutumin da ya samu janaba kusan kusan tafiya juma'a in ya zo wanka wanka ɗaya ya isan masa na farillansa na janaba ya isan masa kuma na sunnansa na juma'a alhamdulillah
alhamdulillah Allah ya kiyaye mu Allah ya kiyaye mana addinin mu Allah ya kiyaye mana mutuncin mu Allah ya kiyaye mana kasar mu Allah ya samu zauna lafiya Allah ya biya bukatun mu da bukatun masu neman addu'a wurin mu Allah ya ji kan Allah ya ji kan iyayen mu da iyayen iyayen mu da malamu da malaman malaman mu Allah ya saka su mu da alheri masu taimakon addini Allah ya taimake su duk karfin da yake neman karya addini Allah ya kari Allah ya karya shi duk karfin da yake neman karya musulunci Allah ya karya shi duk karfin da yake karfa musulunci Allah ya karfafe shi albarka na sallallahu alaihi wasallam ba mu lafiya da zaman lafiya Allah ya sa mu musulmin Najeriya mu fahimci juna mu rufa juna asiri mu hada kai mu hada karfi wuri ɗaya mu zauna lafiya Allah ya sa mutane abokan zaman mu na ƙasa mu fahimci juna kowa yi wa kowa adalci mu zauna lafiya albarka na sallallahu alaihi wasallam bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين امين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق لك والهادي الى صراطك المستقيم على اله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزه عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله.